الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أموا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شاء رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan uku a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da hudu don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan kan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura dai mai albarka suratul mujadala mun kwana a nambar aya ta goma sha uku za mu tashi kan nambar aya ta goma sha hudu alarma mai allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Alam tara ilal ladhina tawallaw qauman shin baka yi duba ba ne, baka yi nazari ba ne, baka kalli mutanen nan waɗanda tawallaw qauman suka jibinci lamari suka ƙaunaci ƙauman wasu mutane gabiballahu alaihim wanda Allah maɗaukakin sarki ya fushi da su, mahum minkum. wannan mutanen ba sa cikinku duk da sun furta kalmar shahada duk da suna zuwa masallaci suna sallah tare da ku amma fa ba sa cikinku ba musulmai bane yan uwanku munafukai ne wala minhum kuma ba sa cikin kafiran wato su dai sun raba kafa guda biyu ɗaya kafar tana tare da ku ɗaya kuma kafar tana tare da kafirai wa ya halifuna alal kadhibi kai ta kai matakin ma suna rantsewa akan ƙarya cewa lallai suna ainihin wato tare da ku ya halifuna billahi ma qalu يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم Mm, وهموا بما لم ينالوا na'am وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله Allah madaukakin sarki a wani guri ya ce ya halifuna billahi ma qalu suna rantsewa da Allah akan abin da suka faɗa na cewa su musulmai ne amma wa laqad qalu kalimatal kufuri sai dai kuma tabbas Allah ya ce sun faɗi kalmar kafirci munafukai kenan su rantse da Allah suna tare da manzon Allah su rantse da Allah su musulmi ne su rantse da Allah cewa akan gaskiya suke su suna tare da musulmai amma Allah ya ce wallahi ƙarya suke yi kafirai ne su munafukai ne su yasa Allah madaukakin sarki ce idza ja'aka almunafiquna qalu
بسم الله الرحمن الرحيم mm, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله mm, والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون me ya faru اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله mm, إنهم ساء ما كانوا يعملون Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna idan munafikai suka zo maka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qalu he su ce innaka nashhadu innaka la rasulullah mun shaida mun yarda mun abin nan wallahi kai manzon Allah ne Allah ya ce wallahu yashhadu wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ko Allah yana sanar da cewa lalle kai manzansa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna Allah yana da shaida akan cewa wallahi lalle munafikai ƙarya suke yi Allah ya ce ittakhadhu aymanahum sun riki wannan rantsuwar da suke cewa sun yarda da kai a matsayin manzo junnatar a matsayin wata kariya da za ta hana a yaƙe su kariya da za ta hana a ribaci dukiyarsu kariya da za ta hana a kafurta su sun riki wannan a matsayin wannan fasaddu an sabilillah sai suka dinga tarewa daga tafarkin Allah su ba su higa tafarkin Allah ba su kuma suna hana sauran mumini su higa tafarkin Allah na musulunci na gaskiya da hakika ina fata an gane fasaddu an sabilillah Allah ya ce innahum sa'a ma kanu ya'maluna ya yi muni kwarai da gaske abin da suka kasance suna ainihin wato aikatawa shi ne a nan ma Allah ya ce alamtar ilal ladina tawallaw qauman shin baka yi duba bane zuwa ga mutanen da suka jibinci wasu mutane gadiballahu alaihim wanda Allah ya yi fushi da su ma hum minkum su dai waɗannan mutane da suka jibinci waɗancan mutane kafirai ba sa tare da ku wala minhum kuma ba sa tare da kafiran su kansu wa ya halifu da alal kadibi suna rantsuwa akan ƙarya akan cewa su musulmai ne alhalin ƙarya suke yi wa hum ya'lamuna alhalin cewa sun san cewa abin da suke faɗa ba gaskiya bane ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ce a'adda Allahu lahum azaban shadida hakika Allah ya musu tattali da tanadi na ainihin wato azaba mai tsananin bala'i mai raɗaɗin bala'i innahum sa'a ma kanu ya'maluna lalle ya yi muni abin da suka kasance suna aikatawa kaga ayoyin suna kama da ayoyin suratul munafiquna ko Allah ya ce ittakhadhu aymanahum junnatan sun riki wannan rantsuwa da suke akan cewa su suna tare da kai su suna tare da musulunci su suna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yarda shi manzon Allah ne sun yarda shi annabin Allah ne sun riki rantsuwa akan haka a matsayin junnatan wata garkuwa da za ta kare a yaƙe su kaga idan suka fito suka bayyana kansu ai kaga musulunci ba zai bar su ba al'ummar musulmi ba za ta bar su ba manzon Allah ba zai yarda da su ba to amma da ke annabi bai san gaibu ba sai su zo su rantse masa cewa fa su suna tare da shi su musulmai ne yan uwan shi sai ya yarda da su tunda bai san gaibu ba Allah ya ce to sun yarda wannan من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة na'am مردوا على النفاق لا تعلمهم Mm.
نحن نعلمهم Mhm.
سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم Allah ya ce wa min ahlil wa min ahlil madinati wa min man hawlakum min min ahli min al a'rabi munafiquna wa min man hawlakum min al a'rabi munafiquna Allah ya ce daga cikin waɗanda suke gefen ku gefen garin Madina ina fata an fahimta munafiquna Allah ya ce akwai munafikai kai wato Allah ya iya magana mana wa min man hawlakum min al'arabi munafiquna Allah mun gode ma wallahi daga cikin wanda suke kewaye da ku ya kai annabi Muhammad da sahabbai wanda suke gefe daga cikin laraba wanda suka zo suka ce maka sun musulunta Allah ya ce ƙarya suke munafukai ne wa min ahalil madinati kai daga cikin wanda suke zaune ta kai a cikin garin madina ma ba ma wanda suke gefe ba su ma akwai munafukai a cikinsu Allah ya ce marabu ala nifaki sun goge akan munafurci ka san a kowa yanzu akwai gogaggun munafukai mala ƙwararru a wajen munafurci zai zo cikinku ya nuna shi naku ne yana tare da ku ya yi haba-haba da kai in ya zo gaisawa akarama kalla ai kuna ƙoƙari wallahi Allah ya saka da alheri amma wallahi munafiki ne ana samu ko ba a samu ana samu maradu alan nifaki sun goge game da munafurci sun kware sun iya Allah ya ce la ta'lamuhum wallahi kai kam kan annabi Muhammadu baka yi saka gane su ba na hannu na alamu Allah ya ce mu muka san su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sanu'adhibuhum marrataini Allah ya ce zan musu azaba kashi biyu ba zan bar su ba wallahi a nan duniya sai na ɗanɗana musu mugunyar azaba sannan su je lahira kuma su gamu da ni har ina munafurci ba kyau jama'a thumma yuradduna ila azabin azim sannan kuma zan mai da su zuwa ga azaba wacce take mafi girma ko kuma mai girma saboda haka Allah ya san munafukai shi yasa sun yi sun yi su kifar da addinin musulunci amma suka gagara me dalili saboda Allah ya san su kawai shi Allah yake wa manzan Allah maganin su an gane da haka yace a'adda Allahu lahum azaban shadidan Allah ya musu tanadin azaba mai radadi innahum sa'a ma kanu ya'maluna ya munana abinda suka kasance suna aikatawa Allah ya ce ittakhadhu aymanahum junnatan sun riki rantsuwar da suke yi akan cewa suna ka ne a matsayin garkuwa da za ta kare a yaƙe su ko kuma a ribaci dukiyarsu ko 'ya'yansu ko matansu ba saddu an sabilillah sai suka tare wa mutane hanyar Allah kuma su ma suka isu ba hanyar Allah an gane ko Allah ya ce falahum azabun muhim lalle azaba ta wulakanci ta tabbata ga waɗannan mutane wanda suke munafurci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke munafurtar musulmi Allah ya ce lan tughniya anhum amwaluhum wallahi dukiyarsu ba za ta tsinana musu komai ba wala auladuhum haka ƴaƴansu ba za su tsinana musu komai ba min Allah shay'an a gurin Allah na wani abu ba abin da Allah zai kalla na dukiyarsu ko ya kalla na yawan ƴaƴansu ko na wata duniya da ya ba su ko na wani walwala da suke ciki wannan ya sa Allah ya ɗaga musu kafa tun da munafukai ne Allah ya ce wallahi tallahi wallahi tallahi ba zan ɗaga musu kafa ba tsabar munafurcin munafukan nan fa idan sahabbai suka ce musu ta'alau yastaghfir lakum rasulullahi وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم na'am ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون sai ce min سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم inna lillahi wa inna ilaihi raji'un إنهم ساء ما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idha qila lahum ta'alu su ne fa mutanen da idan aka ce musu ku taho yastaghfir lakum rasulullah annabi muhammadu ya nema muku gafara Allah ka duba fa romo a ce annabi ma addu'a Allah ya gafarta ma da Allah baka haye ba amma wallahi in aka gaya musu haka Allah ya ce lawau hubusahum sai su kauda kai su ki zuwa gurin manzon Allah su ki zuwa annabi ya nema musu gafara wa ra'aitahum yasudduna zaka gansu suna tarewa game da hanyar Allah wa hum mustakbiruna suna cikin girman kai na masifa
سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم na'am إن الله لا يهدي القوم الفاسقين alarma ya yi butun ya yi gyara da kansa ba tare da an gyara masa ba Allah ya saka da alheri Allah ya ce sawa'un alaihim daidai ne a kansu astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba lan yaghfira Allahu lahum Allah ba zai taba yi musu gafara ba wallahi ka guji munafurci za mu zo mu yi magana akan kashe-kashen munafurci wanda ka ji kai ina ka fada kai wan kai shin kai kasurgumin munafiki ne ko kuma karamin ne Allah wallahi ka saurara in kuma Allah ya taimake ka da ni da kai duk mun kubuta daga babban da karamin to sai mu gode wa Allah mu ƙara ɗaukar matakai mu ƙara ɗaukar kandagarki tsakaninmu da munafurci domin matsalar shi fa munafurci ma fa yafi kafurci bala'i malamai suka ce in akwai dama dama to dama dama a ce mutum kafiri ne akan a ce munafiki ne haba mana to don Allah ce za a yi wannan aƙida ta- ta munafurci ka yadda ta same ka a ce kafiri ma fi ka dama dama a gurin Allah Eh? ka lura ka ga idan aka ce akwai munafiki a cikin kowace irin tafiya ne zai yi wahala a yi nasara a wannan tafiya saboda shi saboda Allah ya mar talala sai Allah ya bashi dama duk abin da ya kulla sai ya yi nasara don saboda Allah ya ji daɗin kama shi a lahira yasa da suka sa manzan Allah a gaba jama'a wallahi sanda suka yi wa matar shi kazafin zina duk wannan kulle-kullen munafikai ne duk yanda annabi yake da daraja da kima da martaba sanda suka kukkullo suka kukkullo suka harhaɗo suka harhaɗo suka yarfo gidan annabi muhammadu wanda wannan munafurcin da aka kulla shine yau wasu kafirai da ake kiransu shi'awa suka ɗauka suka ci gaba da yayata shi duk wannan kulle-kullen munafukai ne su ne masu haɗa rigima su ne masu haɗa faɗa su ne masu haɗa rigima tsakanin wane da wane su ne masu annamimanci su ne masu gulma kuna ji da hekaran jiya maka karanta cewa an hana su ganawa ta munafurci amma suka isi daina Allah ya ce na hana su amma sun ƙi su daina sai su kira wani su zage shi su kira wani su yi mitin su kira wani su yi kuskus su kira wani su yi gulma kuma har yau a cikin su muke har yau kuma wallahi har a mutu ko ba za a daina ba kuma babu mutum mai munin mu'amala mai wahala cikin mu'amala irin munafiki shi idan ka taba shi sai a ce ka taba naka haka ne ko ba haka ba in ka bar shi ya ci gaba kuma da gasa ma aya a hannu مذبذبين بين ذلك Mm.
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء kai ka ji aya daga tasu ce ma har wahalar ja take da hi billahi lil النار فلن تجد له سبيلا Allah ya ce mu zabzabina baina zalika su fa munafikai kaiwa da komowa suke tsakanin can da can su ce suna tare da ainihin wato musulmi su dawo kuma su ce suna tare da munafikai wai idza
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم mm,
إنما نحن مستهزئون sai Allah ya ce musu me الله يستهزئ بهم mm, ويمدهم في طغيانهم يعمهون Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna in sun gamu da masu imani sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai su ce ai mun yi imani mu ma yadda kuka yi imanin nan mu ma mun yi qalu amanna sai sun yi imani yadda sahabbai yadda abubakar yadda umar yadda usman yadda ali yadda abu ubaida bin yadda kowa yake cikin sahabbai da imani su ma hesse ai mu ma mun yi imani ai muna tare da ku amma wa idza khadaw ila shayatinihim Allah ya ce daga sun samu kebewa da su da shaydanunsu kafirai kenan qalu inna ma'akum hesse kai da Allah rabu da su muna tare da ku haka munafiki yake sai ya je can sai ya zage ka in ya zo gaban ka kuma sai ya yabe ka haka ne ko ba haka ba sai ya je can sai ya faɗi maganganu ya tsitsi ne ma albarka ya zazzage ka ya faɗi matsalolin ka ya aibanta ka ba ka da mutunci ai wannan har ba da kirki ba da kirki ba da mutunci amma daga ya zo kusa da kai ko kusa da wani naka wanda ya san lalle shi din mai kaunar ka ne to sai kuma ya fara faɗin alherin haiwana ai sai dai kawai mu ce Allah ya sa ya gama lafiya haiwana sai dai mu ce Allah ya sa Allah ya ƙara albarka Allah ya sa a gama lafiya wallahi in za ka yi magana ka yi ta tsakaninka da Allah ka faɗe ta har zuci kar ka raba don wannan duka alamomi ne na munafurci kuma za mu zo mu magana akan alamominsa wanda idan ka kuskura ka alabantu da ɗaya daga cikin waɗannan alamomin to zai yi wahala ba ka zama munafiki ba ina fata an fahimta saukinta ma da malamai suka kasafta abin biyu suka ce idan karamin ne to da sauki amma in babban ne to akwai matsala shi ne za su ce musu kado inna ma abu muna tare da ku inna ma na hana mustahzi'una kawai isgilanci muke musu shegantaka muke yi shine isgilanci shegantaka ce kawai muke musu da muke cewa muna tare da su Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah yana mai da martani izgilancin da suke wa muminai a kansu yana mai da martanin wannan abu wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna yana barin su kuma cikin fagauniyarsu suna imuwa cikin imuwarsu suna fagauniya na fata an fahimta wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna shine Allah madaukakin sarki yace dukiyarsu da ainihin wato ‘ya'yansu ba za su amfane su ba ula'ika ashabun nari irin waɗannan su ne ‘yan wuta kun fi ha khaliduna cikin suratu ali imran na ya faɗi irin wannan ayar amma ƙarhin ya bambanta ce lan tuguni anhum amwaluhum Mm. Allah ce lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a munafukai da kafirai da dukiyarsu da ƴaƴansu ba za su dina na musu komai ba a gaban Allah Allah ya ce wa ulaika hum waqudun nari su din nan da kake gani kiraran balbala wutar jahannama kana neman itace ka san an zo kurauta ya ce wannan itace ne butun wuta ko wanne ne wanda daga an sa wuta za ta balbalu sai a ce a nemo itacen kaza a nemo itacen kaza a nemo itacen kaza to su kwatankwacin itacen da ya buga ya fi cin wuta ne don haka da su ma za a hura wutar jahannama wa ulaika hum waqudun nar Allah ya sauwaye Allah madaukakin sarki yace yawma yab'athuhum Allahu jami'an ranar da Allah madaukakin sarki zai tayar da su fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lahu za su dinga wa Allah rantsuwa a ranar tashin alkiyama kamar yadda yanzu suke muku rantsuwa akan cewa suna tare da ku a ƙarƙashin wannan fassara hadisi ya tabbata kamar yadda al'imamu ahmad ya rawaito da al'imamu at-tabari ya rawaito imamu ibn maja ainihin wato shi ma ya fitar da wannan hadisi daga sahabi abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi zilli hujratin min hujri min hujri hujri annabi ya kasance yana karkashin wata bishiya abin nan karkashin wata inuwa ta daki daga ɗaya daga cikin ɗakunansa an gane magana da kyau ku wa indahu nafarun minal muslimina manzo Allah ya ce abin nan abdullahi dan abbas ya ce annabi yana tare da wasu daga cikin sahabbai suna zaune a gindin wannan inuwa kad kana ya kalisu an humin zillu inuwar ma tana dab da ta kare ta kure ma'ana rana ta kusa zuwa tsakiya inuwar kyaura kaɗan ta ainihin wato kare ƙara sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ku saya a cikin insanu yanzuru bi ainai shaitani ku saurara ga wani mutum nan zai shigo gurin nan yanzu za ku ga yana kallo da idanun shaidan in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to malamai suka ce sahabbai ba su taba ganin shaidan ba balantana su sanya kallon sa yake annabi kuma ya buga musu misali da kallo irin na waye irin na shaidan to ya za a ɗauki wannan abu shi ne malamai suka hau tattaunawa akan hadisi wasu suka ce a'a ai shi annabi tunda ya gaya musu yana kallo ne irin na shaidan to kawai abin da sahabbai za su yi ne su kura mar ido duk irin kala kallon da suka ga yana yi to shi ne irin kallon shaidan din tunda su ba su taba ganin shaidan ba ban gane ko kun fahimta ba da haka yana shigowa kaga dole ka kura mar ido kaga ya yake wuwulkita idanunsa ina fata an fahimta ina da ina yake kallo don ka gada e oke wato irin wannan ne kallon shaidan to sannu shaidan sannu da zuwa shaidan ina fata an gane shi ne malaman suke faɗin wannan fa idza atakum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace idan ya zo muku fala tukallimuhu kada kowa ya masa magana daga ya shigo kowa ya rabu da shi kar ya masa magana falam yalbathu a watar waya aka ce falam yalbathu basu jima ba faja'ahu rajulun ko faja'ahum rajulun faja'a rajulun sai ga wani mutum ya zo azraqu an gane magana da kyau ko da ainihin wato mai kamar ruwan ƙasa-ƙasa launin jikinsa ko launin tufafinsa kamar ruwan ƙasa-ƙasa ko ruwan bula-bula shine azraq na fata an gane a wata ruwaya aka ce a'awaru har ilau azraqu a'awar yana da kalar ƙasa-ƙasa tufafinsa ko kalar bula-bula tufafinsa sannan kuma yana da ido ɗaya ɗayan idansa ya samu matsala ko kuma an haife shi da ido ɗaya fada ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo sai annabi ya ce masa zona sai zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa kallamahu sai manzon Allah ya masa magana fa kada sai annabi ya ce masa alama tashtumuni anta wa fulanu wa fulanu a watar waya annabi ya ce alama tashtumu ne anta wa ashabuka meye dalilin da ya sa da kai da wane da wani ko da kai da abokan zamanka kuke zagi na na fata an fahimci magana me ya faru me na muku da kai da su wane da su wane da su wane in kun zauna a majalisa kuke zagi na kaga wannan shi yake nuna wato irin halin munafukai jama'a kafin mu karasa hadisin bari mu tambihi a wannan gaba shi ne irin gurub-gurub da za ga mutane sun yi ba su da aiki sai zagin bayan Allah to alama ce ta munafukai duk wanda ya wuce kuna da cewa a kai na fata an fahimta duk wanda ya wuce kana da abin da za ka aibanta shi da wanda ya ma laifi da wanda bai maka laifi ba da wanda haka kawai ka tsane shi kawai don Allah ya masa wata falala baka san labari a kansa baka san komai a kansa ba ka zauna kai ta zagin shi to ka ji ga irin kutun zamanin annabi muhammadu ku na yanzu ne allah ba zai tona muku asiri ba tunda wahayi ya daina sauka a ce wane munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki ne amma zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama haka kawai allah in ya in ya so ya gaya wa annabi sai ya turo mala'ika ya ce ka gaya masa da wani da wani da wani da wani duk munafikai ne sun koma gefe suna zagin shi to shi cikin wahayin Allah Allah ya gaya wa annabi cewa wannan mutumin da shi da abokansa idan sun yi group ba su da aiki sai zagin annabi da sahabbai ina fata an gane to shine annabi sai ya ce musu ga wani mutum zai zo ka duba kuma alama ta nuna yakan halarci gurin annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa sai annabi ya ce ga wani mutum nan zai zo muku mai kala kaza mai kala kaza mai kala kaza amma idan ya shigo kar kowa ya mar magana ku banne da shi Allahu akbar wannan duka yana nuna cewa annabi muhammadu manzan allah sallallahu alaihi wasallam an gane magana da kyau ko ya ce masa alama tashtimu ne anta wa fulanu wa fulanu kai da wane da wane me yasa kuke zagi na na farun da ahun bi asma'ihim annabi ya kira sunayen wasu da sunayen su da kai da wane da wane da wane kala sai wannan mutumin ya ce in anzirni atika bihim haka a watar waya yazo saurara min ya rasulallah bari in je in kirawo waɗannan abokan nawa da muke wannan da kace muna wannan zagin tare da su qala yace fantalaqar rajulu sai wannan mutumin ya tafi fada'ahu sai ya je ya kira waɗannan abokan nashi ina fata an gane ku zo ga kai wana wana eh ku zo annabi na san garin da suka zo annabi ya sake maimaita wannan tambayar me na muku kuke zagi na fa halafu lahu sai suka dinga rantsuwa a gaban manzon Allah suna cewa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba mu zage ka ba manzon Allah wallahi kowa ya kasa kunne ya saurari wannan gaba da ni da kai duk mu ji tsoron Allah yanzu wannan munafukai ne Allah ya tona musu asiri suna zagin sahabbai suna zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ba su san annabi yana aiki da wahayi bane nabiyun bi ghairil wahyi la yatasarrafu annabin da in ba da wahayi ba ba a iya juya shi na fata an fahimta bai yiwuwa ka gaya manzan Allah magana ko ya faɗa ma ta zama ƙarya ko ya zama ƙage ko yarfe shi Allah ya gaya mar suna zage shi to amma dan ka gane munafiki munafiki ne maimakon inda musuluncin suke da gaske da annabi ya kira su yace me yasa kuke zage na sai gaskiya ne ya rasulullahi mun zage ka amma don Allah a nema mana gafara Allah mun tuba ba za mu sake ba shi kenan ba adama mun tuba ba za mu ƙara ba mun koma musulmai na gaskiya daga yau ba mu ba zagin wani sahabi ko wani musulmi mun dena shi kenan sun tsira a take a gurin Allah zai iya nema musu gafara Allah kuma manza Allah zai iya nema musu gafara Allah kuma sannan nan da nan Allah sai gafarta musu sun zama musulmai yan aljanna amma da ke idan Allah ya rubuta ka dan wuta ko ya rubuta shi a kauda lamiri ko in Allah ya rubuta shi dan wuta to babu yadda za a iya kaucewa daga wannan wutar na fata an fahimci magana ba yadda za a iya kauce saboda me saboda gaskiyar maganar rubutansa a matsayin dan wuta ta tabbata duniya da kuma lahira an gane maganar da ke ko dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama suka dinga rantsuwa masa wa atazaru ilaihi suka dinga ainihin wato a yi masa kawo masa uzuri wallahi ya rasulullahi ba fa zagi muka yi ba kawai hirar mu fa muke yi kawai dai mun haɗu muna ɗan tattaunawar mu ne wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ba wani magana zagi a ciki shine suna faɗin wannan maganar sai Allah madaukakin sarki sauke ayar nan cewa yawma yab'athuhumullahu jami'an ranar da Allah zai tada su gaba ɗaya fa yahlifuna lahu to ku ji wannan kuma gabar ita ta fi hatsari kuma idan Allah ya tada su a ranar tashin alkiyama sai Allah ya tambaye su ku ne kuke munafurtar addini na ku ne kuke munafurtar manzona ku ne kuke zaginsa kuke zagin sahabbansa babban bala'in Allah ya ce fa ya halifu na lahu sai su dinga rantsewa Allah a filin kiyama fa suna cewa su ba su zagi ba wai kaji yadda suka yaudari manzan Allah suka nuna cewa su fa ba zagi suke ba yanzu wai Allah ma a filin tashin alkiyama sai sun yaudare shi yadda suka ce wa annabi maganar da kake cewa zaginka muke da mu da kai da sahabbanka wallahi ba haka maganar take ba wallahi ba mi zagi ba to haka in kiyama ta tashi Allah ya ce fa yahlifuna lahu za su rantse wa Allah cewa ba su zagi ba ba su munafurci addini ba ba su kafirci ba ba su kaza ba sai Allah ya ce kama yahlifuna lakum kamar yadda waɗannan mutanen suka zo suka dinga rantsuwa a gabanka na fata an fahimta cewa ba su zage ka ba su zage sahabbanka wa ya halifuna lahu kama ya halifuna lahu wa yahsabuna annahum ala shay'in suna ɗauka cewa su din nan kamar akan wani abin alheri suke Allah ya ce ala duk kowa ya saurara ya ji maganar Allah ta ƙarshe a kansu innahum humul kadhibuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya suke yi wallahi tallahi ƙarya suke in ji Allah sun yi zagin sun yi munafurcin sun cuci manzan Allah sun zagi annabi sun zagi sahabbai sun aibanta addini sun ci mutuncin addini da dai sauransu saboda haka ina faɗa mana cewa dukkanmu nan musulmi ne kuma muna kyautata wa kowa zaton cewa musulmin Allah ne wannan shine kyakkyawan zato wallahi irin waɗannan ɗabi'u na munafukai to ka zame kanka daga ciki ko zaman hira aka zo ana he kaji an kamo tashar wani ana zagin shi ya kace dama wallahi ina da uzuri wani ko wallahi alƙawarin da muka yi da wannan Allah na in ma wannan ba za ka iya wa'azi ka hana su ba in ba za ka iya wa'azi ka hana su ba sai ka ce to ni ina da uzuri sai ka tashi ka bar gudu na fata an fahimta Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره mm.
وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga mutane sun zauna suna kukkutsawa cikin al'amarin ayoyinmu su zagi wani su aibanta malam wani su ci mutuncin malam wani su ce malam da kura yayi kaza su ce malam Musa yayi kaza su ce malam Zingir yayi kaza su ce malam Daurawa yayi kaza su ce wane ne su ce wane ne su ce wane ne suna kukkutsawa cikin al'amarin addini suna faɗin maganganun banza akan bayin Allah na gari Allah maɗaukakin sarki ya ce mai fa'a'ari da anhum ka kau da kai gabarinsu hatta ya hudu fi hadithin ghairihi har sai sun dawo sun kutsa cikin wata hira daban amma kai karka yadda a ci gaba da wannan hirar da kai na fata fahimci magana duk wanda kaga aikinsu shine su zauna su zagi musulunci su zauna su aibanta mai kuɗi wani su zauna su aibanta mai mutunci wani su ai zauna su yi maganganu na ɓatanci akan wani Allah ya ce karka yadda ka zauna tare da su har sai sun bar wannan maganar sun koma wata magana daban ina fata an gane Allah ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytanu da a ce shaidan zai mantar da kai ka ci gaba da zama da su alhalin ka manta to fala taqa'ud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin daga katina Allah ya ce to ban baka izinin ka ci gaba da zama da azzalumai ba kana tunowa tashi ka bar gurin wannan ladubba ne Allah ke koya mana dama suwar suwarul madaniya surorin madina galibi ladubba take koyarwa kuka lura tun farkon ainihin wato wannan ainihin wato sura har zuwa inda muke yanzu kusan shine karshenta ko karshe karshenta zaka kan cewa babu abin da wannan sura take illa koya mana ladubban mu'amala da zamantakewa ina fata an fahimta tun daga maganar wannan wacce ta zo take tattaunawa da annabi sallallahu alaihi wasallam akan matsalar mijinta tun daga nan aka shiga maganganu akan ya zamu mu'amalanci junanmu ya zamu mu'amalanci addinin musulunci ya zamu mu'amalanci annabi da sahabbai saboda ya zamto mun samu tsira duniya da lahira Allah ka tsiratar da mu duniya da lahira shine ainihin wato yake cewa yawma yab'athuhum Allahu jami'an ranar da Allah zai tada su gaba daya fa yahlifuna lahu sai su dinga rantsewa Allah akan cewa fa su ba munafikai bane ba su yi zagi ba ba su yi aibanci ba kama yahlifuna lakum kama yadda suka dinga rantse muku wa yahsabuna annahum ala shay'in Allah ya ce suna tsammanin su akan wani abu suke ala innahum humul kadhibuna wallahi da dai su din nan makaryata ne ina fata an fahimta a kamar yadda muka faɗa ni wallahi abin ne yana ban mamaki wai lokaci ne daga ciki to abin da nake son karasa wallahi ban karasa ba kamar yadda a muna so yau surar nan kan mu kai ta karshe insha Allah ta'ala gobe mu shiga sabuwa insha Allah minti nawa ne saura sai na karasa wannan magana ba ku wannan karasa magana Allah to Allah ya rufa asiri to Allah ya taimake mu shikenan sai mu hakuri gobe in muka zo sai mu ƙara su waɗannan bayanan mun ce za mu magana akan kashe-kashen munafurcin ke kansa da kuma wanne ne wanne munafurci ne ma yafi menene yafi dan dan dama dama da wanda yake mafi girma so in mun samu a dama gobe in muka zo muka karasa sannan sai kuma mu wannan mu ainihin wato shiga shiga eh amma muna da sauran lokaci ko kusan minti goma sha biyar da eh ban ji ba yanzu ma na ƙara cin wani tayi to ayi hakuri jama'a ayi hakuri Allah ya kar- karba mana wanda muka yi din Allah ya sa albarka a cikin al'amuran namu malama mai an an gama ko da sauran ta to ku bani amin to a kamar yadda aka sani muna da taimako da ake ta kawowa dai na marayu akwai wani muhammad juma a wannan kwana uku a jere na turowa yana turo naira dubu biyu allah ya saka mishi da alkhairi to akwai kuma almusanna arabi shi ma ya turo naira dubu biyu malam almusanna allah ya saka ma da alkhairi kai ma Au, na da ɗari biyar kai ko dubu biyu da ɗari biyar akwai na dabo ahmad ya turo naira ɗari biyu akwai alhaji yahaya suya ya turo naira dubu ɗaya akwai jungudu mu'awiya shi ma kwana nawa hudu a jere kullum sai ya turo naira dubu to allah ya ma dubu ta alheri duniya da lahira gaba ɗaya sannan akwai balla ibrahim gaya ya turo naira dubu naira ɗari uku sannan akwai wani pos a transfer daga pos ne aka turo babu suna ya turo naira dubu uku allah ya saka muku da alheri gaba ɗaya akwai abubakar goma na abdullahi ya turo naira ɗari biyu akwai musa umar ya turo naira dubu ɗaya akwai hafsat salisu ta turo naira dubu ɗaya akwai umar muhammad ahmad ya turo naira dubu ɗaya akwai abubakar a menene mubarak ya turo naira dubu ɗaya akwai ibrahim abubakar ya turo naira ɗari biyar akwai iyalina da mahaifinta ya rasu kwanakin baya ta turo da kuɗi zan faɗa musu nawa ne akan a saka wannan mahaifina ta a matsayin sadakatul jariya Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya kuɗin mu ya tahi naira dubu ɗari biyar da casa'in da biyu da ɗari biyar da casa'in da tara muna daf da shiga dubu ɗari shida da Allah ku yi ƙoƙari mu samu mu rufe miliyan ɗaya kafin Ramadan ya zuwa ya ƙare ko ma mu haura miliyan ɗaya ko wa marayu ne kuma kun san marayu yanzu masu iyayen maya suka kare jama'a balantana marayu masu iyayen maya suka kare ka gani a san da niyya subhanallah saboda yanayin yadda yake abin nan to Allah ya sauke baba ka taba mana abin nan din nan to ah so saboda haka a muna addu'a Allah ya sa Allah ya taimake mu kuma Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi sannan masu taimakawa Allah ya ƙara ba su ikon taimakawa shi kenan ko to mi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا الله من روقانك duk waɗanda suke kawo gudunmawa wannan Allah ka ba su gudunmawa duniya da lahira wanda suke da bukatu a cikin su Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke zuwa gurin wannan karatu da mu da muke yi da wanda suke taya mu da ma'aikata duka Allah ka tsunduma kowa a jannatul firdausi Allah ka biya kowa bukatun sa na alheri Allah ka yaye mana damuwoyin mu marasa lafiya cikin mu Allah ka ƙara marasa lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka sa mu zama mu zama hudatul muhtadina masu shiryuwa kuma wanda suke shiryar da mutane ya Allah ya Allah ka sa wannan ibada da muke yi karɓaɓɓiya ce ya Allah Allah ka ba mu ladan azumin da muke yi ka ba mu ladan qira'a da muke yi ka ba mu ladan salloli da muke yi ka ba mu ladan tafsirin da muke yi ka ba mu ladan hidima da ake yi wa bayin Allah mabukata ya Allah ya Allah duk wanda ya cire komai kankanta cikin aljihunsa ko kayan abinci ya taimaka wa da Allah ka taimake shi Allah ka yaye masa matsalarsa Allah ka yaye masa damuwarsa Allah ka sa aljanna ta zama komarsa Allah ka haramta wutacin naman jikinsa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum